صلاة الفاتح الحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام fara da manzumatul qadari wato badrul nada za a tashi akan annakiratu wal ma'rifatu shafi na 48 ko bismillahirrahmanirrahim annakiratu wal ma'rifatu a baya an yi bayani akan li'irabun fi'ili da abin da ke nasarta fi'ili murari da abin da ke masa jazma wanda yake an sani cewa a fi'ilai fi'ili murari ne kadai ake wa li'irabi sauran fi'ilai ba a nufi li'irabi to an gama bayani a kan li'irabin fi'ili murari sai ya za a shiga a cikin suna wanda yake shi suna da farko ya kasu gida biyu akwai suna wanda yake nikira akwai suna wanda yake ma'arifa to a nan babin za a yi bayani akan suna na kira da kuma wanda yake ma'arifa wanda dai asali a cikin suna shine zamo na kira zamo wasa ma'arifa reshe ne zamo wasu suna ma'arifa reshe ne asali suna ya zamo na kira ma sha a fi jinsin ladaihin na kira wa kaddadi afraduhu muqaddara wa ma ala muayyanin qaddalla fa innahu ma'rifatun tajalla ko ma'rifatan tajalla وهو ست ضمير وألم وصف إشارة وموصول متم وما بأل يكتسب التعريف وما إلى معرفة قريفة ما شاء في جنس duk wani suna wanda kowa irinsa a iya kiransa da wannan suna na kira shi ake kira ni kira ladaihim a wajen malaman nahau ina misali kamar rajulun to duk wanda yake mutum namiji a ke kiransa rajulun shi yasa ashe rajulun ni kira ne ko darun duk wani gida a iya kiransa darun ashe darun ni kira ne ko kaumun duk wasu mutane a iya kiransu kaumun shi yasa kaumun ni kira ne kenan shi yasa alamar shi ni kira shi ne kaga wanda za a kira ba ɗaya ba ne za a iya kiran wannan za a iya kiran wannan za a iya kiran wannan to amma a nan sai aka samu wani abu an faɗa cewa wanda za a iya kiran wannan a iya kiran wannan a iya kiran wannan akan samu samu ba a rayuwa wanda guda ɗaya ne ta a iyaka sanin ɗan adam ko a iyaka ganin ɗan adam to irin wannan fa to abin da za a duba a ga shi irin wannan da a ce da akwai wani irinsa akwai wani suna da za a bashi ba sunan da aka ba wannan ba in ya zama ba wani suna da za a bashi sai sunan da aka ba wannan da aka sani ko ake gani to sai a ce dai wannan sunan duk da aka kira ne ina misali kamar shamsu iyaka sanin dan adam tun da Allah ya dan adam a duniyar nan ranar nan guda ɗaya ita kaɗai ya taɓa gani amma yanzu da a ce akwai wata rana kamar wannan rana to ya za a yi kiranta shamsu shi yasa ashe shamsu in dai ba a sa masa alba ya zama wani kira tun da idan da a ce rane kunnan an samu guda ɗari kai ce sa an samu dubu kai sa an samu miliyan kamar yadda matsalan mazaje mutane akwai fiye da miliyan ko akwai fiye da biliyan a yau a duniya amma dai kowane a cikin su ya ake kiransa rajulun shi yasa to ita ma rana da ake za a samu wata shamsu sunanta ko da dai a yanzu iyaka sanin dan adam iyaka ganin dan adam guda ɗaya take gani shi yasa shamsun ma ni kira ne shine anan yace wa qattaji afraduhu muqaddara ta yi ɗaiɗaiwar su zo a beban kaddarawa babu su amma za a kaddara idan da akwai su to wannan dai sunan za a ba su shi ya sa shamsun in ba a sa alba ya zamo nikira amma in an sa al to ya zama wannan ranar guda ɗaya wadda ita ɗan adam ya sani iyaka rayuwarsa kamar wa shamsu kusan a ƙur'ani da inda za ka ga an faɗi shamsu sai dai ka ga an faɗe ta da al domin me ana nufin ita wannan rana amma dai da ake akwai wata rana ma kamar ta ita din ma dai sunan ta shamsu a sunan ta shamsu shine wa kata ji afraduhu muqaddara haka nan kamar wata wata ma wannan duk da Allah ya dan adam iyaka wannan guda ɗayan ya gani amma yanzu da akwai wani watan kamar wannan ya za a kira shi kamar yadda aka kira wannan kamarun haka wancan ma za a kira shi kamarun shi yasa kamarun ma ni kira ne amma ana so ya zama an yi ta'arifi sai a sa al'ace alkamaru da shamsu yan bagi laha an turrika alkamar wal kamaru kaddar nahu manazila wanda zai halakar laila wani har'a wa shamsu wal kamar kullum fi falakin yasu bakuna wa ma alamu ayyanin kaddalla an gama ta'arifin nikira wa ma alamu ayyanin kaddalla suna wanda yake ya nuna wani guda ɗaya mu'ayyani sunan da yake nuna abu ɗaya ta guda ɗaya fa innahu ma'arifatan tajalla shi ya bayyana a matsayin ma'arifa daidai wannan abin da yake nunawa mutum ne ko ko wata dabba ko wani tsuntsu ya zama guda ɗaya ko kuma wani gari ko wani ƙauye ko wani dutse ko wani waje ko wata ƙasa ko wani kogi to duk da irin wannan sai a ce ya zama ma'arifa anwa'uhu ma'arifan nan iri iri ce nau'o'inta ire-irenta fito guda shida ne akwai wasu da suke lissafawa har bakwai kamar yadda za mu ga ɗan wardi shi ya lissafa a guda bakwai ko ya yake faɗa wata ran anan aka bugi kirji aka ce ba za sai an haddace ɗan wardin nan sai aka zauna kullum a baiti ɗaya baiti uku ma kaɗai ake a sati aka ce an haddace shi ko yana nan wa gairuhu ma'arifatun kamnin lazi ko yusuful fariru zaya muhutazi ya sa shi ibnul walidi ya lissafa ma'arfofin har guda bakwai wanne ne ya kara wanda anan ba a kawo ba shine nikira makasuda a wajen kira kamar ya rajul inda kake kiran mutum muayyani da wasu ce wannan ma ai ma'arfa ne wasu ce yi ba mu ce ba ma'arfa ba ba mu ce ba ma'arfa ba ne amma ya shiga a bangaren ishara irin wannan da shi da ishara ai duk ɗaya ne domin kamar ka yi nuni zuwa gare shi ne ka ce haza shi yasa eh ma'arifa ne amma ishara ne kamar ishara ne to nau'o'in dai guda shida ne tsakanin dan warbi da ibn shani mai asalin wannan littafin ya suke a wakace ya suke kuma a gari ya suke a wagace ce ɗan warde akwai ɗan saɓani kaɗan akan yaushe aka haife shi akwai masu cewa an haife shi ɗari shida da tamanin da tara ɗari shida da tamanin da tara wanda shi mai asalin wannan littafin ibn shanin shi an gamu akan cewa an haife shi hijira ta ɗari bakwai da takwas kaga idan shi da sittin da tara aka haife shi an samu talatin da ɗaya ga takwas a nan ko ya zama tsakaninsu a haihuwa shekaru talatin da tara akwai masu cewa shi ɗan warzi an haife shi ne ɗari shida da taskin da ɗaya ya zama ma kenan tsakaninsu dari shida da tamanin da ɗaya wato ya zama tsakaninsu ma a haihuwa talatin da wani abu ne talatin da bakwai ne kawai to a ɗanwar kenan wanda shi ya wafati ɗari bakwai da arba'in da tara an gamu a kan cewa ya wafati ne ɗari bakwai da arba'in da tara kamar yadda duk malaman tarihi sun gama kan cewa shi ibn shamin ya wafati a shidira ta ɗari bakwai da sittin da ɗaya ɗari bakwai da sittin da ɗaya shi ya sa ke nan ɗan wardi ya riga ibn shami wafati da shekaru goma sha biyu abin duba dai a nan shi ɗan wardi sai da ya shekaru 60 a duniya ko kuma 58 don gane da saɓan da aka samu game da haihuwarsa shi ko ibn shami gaba ɗaya shekaru 53 ya yi a duniya amma ga shi ya bar ayyuka wanda har yau ɗan adam yana ta ƙoƙari ya gano wasu manufofi nasa ko wasu abin da ya dosa a duk da cewa shekaru hamsin da uku katale a duniya hamsin da uku ko hamsin da biyar bai kai ba to wannan ne kenan nau'o'in ma'arifa sitto shida ne ramiru akwai na farko wanda ake kira ramiri za a yi bayanin sanan gaba wa'alam akwai na biyu wanda ake kira alami wasu isharati na uku shine wanda ake kira sunan ishara wa mausulu na hudu shine mausuli mutam wanda yake bukatar a cika shi da kawo jola tunda mausuli ba dama ma'anarsa ta bayyana sai an kawo tilasta jumlar tilasta ko wa ma da alaƙa su ta'arifa nau'i na biyar na ma'arfa shi ne abinda ya zama ma'arfa don an sa masa al wanda ya zama ma'arfa don an sa masa al kama an rajulu an faɗa rajulun nikira ne an rajulu ma'arfa ne baitun nikira ne in an ce albaitu ya zama ma'arfa wannan shi ne na biyar wa ma'ila ma'arfatin urifa nau'i na shida na ma'arfa shi ne abinda aka dangana ga ma'arfa a nan an faɗi nikira an faɗi ma'arifa mai nau'o'i har shida idan muka duba fatiha a cikin fatiha akwai sunaye nawa ne ma'arifa akwai wa'anda suke nikira ko babu a cikin fatiha na farko dai alhamdu an yi ta'arifinsa saboda mai an sa masa alhamdu lillahi lahi alami ne wannan wanda ake cewa ma shi ne a araful ma'arif duk abin da yake ma'arifa ba kamarsa rabbi an yi ta'arifinsa saboda mai an rafa shi ga mai al shi ne alami na al'alami na ma'arifa ne dan an sa masa al shi yasa shi ma rabbi ya zama ma'arifa lahi nau'i na biyu ne daga nau'o'in ma'arifa shi ne nau'i na biyu ko a rabbi fa shi kuma nau'i na biyar ne saboda matsayinsa matsayin abin da aka rafa shi zuwa gare shi tunda alami na matsayi na biyar ne arrahmani akwai wasu alamun da suka ce arrahmani alami ne amma akwai wanda suka ce ba alami ba ne aldin da aka sa ita ce ta mai da shi alami to arrahimi wannan an gama akan cewa aldin da aka sa masa ita ta mai da shi alami shi yasa yana nau'i na biyar kenan ko maliki an rafa shi ga yomi yomin da aka rafa ga addini addini nau'i na biyar ne yomi ma ya zama nau'i na biyar maliki ma ya zama nau'i na biyar tunda an faɗa cewa duk abin da aka rafa yana matsayin abin da aka rafa shi gare shi in ba wanda aka rafa ga dalili ba wanda akwai wanda muka zauna aka yi farida da su ya suyudi ya faɗi wannan magana ibn malik a alfiyarsa ke kawo wannan magana ba amma wannan magana tana cikin da ɗan ɗan suyudi a kan alfiyar ɗan malik ya ya faɗa shi a'a ka mai da mu maganar iyaka waje ɗaya cak ake kada ka faɗa cewa abinda aka rafa matsayinsu ko ƙarfinsu ɗaya a ta'arifi ƙarfinsa ɗaya da abin da aka rafa shi gare shi in ba abin da aka rafa ga lamiri ba ya ya faɗa duk baya kake komawa waje'al murafan kallaze orifala zai ne a ka koma wani waje can waje an murafan kallar zai uri falasai ne illa li murbarin fasa wal alama واجعله رافا كالذي أليف لا إلا لمرمر فساوى الألم نعم
to shi yasa malik yawmiddin ne matsayin maliki din kamar matsayin wanda aka yi masa tarifi da al haka nan yomi matsayinsa matsayin wanda aka yi wa tarifi da al shi ma dini wanda an masa tarifi da al iyaka nau'i na farko ne ma- lamiri ne ko iyaka na biyu shi ma dai lamiri ne na lamiri ne asirada an yi ta'arifinsa da al almustaqi ma an yi ta'arifinsa da al siradan lazina an da an yi ta'arifinsa da rafa shi ga masuli shi yasa matsayin sa kamar matsayin masuli shi yasa a nan wani karatu za a gano asirada wannan na farko ƙarfinsa kenan a ta'arifi bai kai ƙarfin siraɗin lazina ba saboda ne wanda ake ta'arifinsa da al bai kai matsayin mausuli ba mausuli matsayi na hudu ne da shi amma wanda ake ta'arifinsa da al matsayi na biyar ne to tun da siraɗin lazina matsayin siraɗin ɗin kamar ƙarfin lazina ne da shi shi yasa siraɗa na biyu ya fi na farko ƙarfi a ta'arifi allazina zaman matsayi na biyar ne ko ta na an amta matsayi na farko ne da biri ne haka nan him na alaihim to amma ga gairi gairi fa na ana tana a to zuwa nan gairin magarubi me matsayin gwairi din me matsayin gairi din nan eh ni kira ce saboda me saboda gairu ta yi zurfi a tantiri ko an rafa ta ga ma'arfa tana nan a nikirarta saboda yanzu ɗan ka ce banda waɗanda Allah ya fushi da su to duk wani wanda Allah bai fushi da shi ba ya shiga ciki shi yasa kenan kaga yayi faɗi da yawa ya zamo ba ma'arfa bane ita gairu wajen malamai da yawa daman ba a sa mata al kuma dan an rafa ta ga wata ma'arfa wannan bai sa ta zama ma'arfa ba in ka ce gairu zaidin to duk mutane sun bada zaidu gairu zaidin ne shi yasa yanzu dan ka rafa gairu ga zaidin ai bai zama ma'arfa ba kowa ma kowa ma an ba shi zaidin ba gairu zaidin ne to ina ta'arifi alif ba ta'arifi sai sa garu magaru gairu din ba ma'arfa ba ce al-magarubi ma'arfa ne amma a wani matsayi za mu ba shi da me aka yi ta'arifinsa wata irin alfi hanya wannan kuma karatun ya kamata a ci ba wanda ma zai fidda shi irin mai karanta shuzurin zahab da sharhinsa din da yin shamin ya yi bayani akan wannan a shuzurin zahab sai dai a nan ake a tashi a bashi an alba da robe wata iri ce hanya an ce wadda take mausuliya ai an tana cikin mausula irin wannan ko mausuliya ce ismiya wajen mafi yawan malamai kamar an ce allazina guriba alaihi ghairin lazina guriba alaihi banda wanda Allah ya fushi da su in an faɗa al ya silarta take zuwa ba sai an kawo baitin suyuki ba a kawo ma na ibnu malik a nan ya baitin alfiyar dan malik take a nan da inda ya magana akan ita al tana zuwa mausuli da kuma inda ya bayani akan sila aliya take zuwa ya yake waman ko wama wa'al tusawi ma zikir ko wa'al tusawi ma zikir sai kuma yake a can gaba bayan ya ce wa kullu hayar zamu ba da husila a laramirin wajen mulkin arshifu halazi wusil bihi kaman indin lazi nuhu kufin sai ce me eh ah wajen mulkin arshifu ha lazi wusil bihi kaman in dilla zibnuhu ku fil sai yace me baiti na gaba kan na fi da zoro ko wasilatun sarihatu wasifatu wasifatu sarihatu silatu al wa kaunuha bi murabil af'ali kan ko yasa alkan almagarubi mafsuliya ce ko alaihim him ma'arifa ne saboda me lamiri ne na matsayi na farko ne aurali na fa shi ma halin sauzuliya ce shi yasa a cikin fatiha suna nawa muka samu ma'arfa suna nawa muka samu nikira sai a tsaya a ba a gani ko? to an rame ran karasa wannan ko za ta ga ƙara sashi kafin a sallah nau'i na farko na ma'arfa shine lamiri amma ramiru amma lamiri fa huwa mawru'u lima garga ba au hudu ba au takallama yana zuwa ne dan ɗayan abu uku ko dai wanda baya nan gafai lamiri na ga'ibi lamirin nan na ga'ibi ya kai guda nawa a gaba ɗaya a larabci da mirai guda nawa ne sittin a cikinsu na ga'ibi sun kai nawa eh a haba ko na na rafa ai sun kai to na kowa kuma bunna iyahu iyahuma iyahum iyahunna sai wanne hmm? bihi bihi biha bihima bihim bihinna a ga an samu guda nawa iyakar su kenan lamirai na rafa mutasilai goma sha biyu na rafa mutasilai sha biyu na nasba mutasilai sha biyu mutasilai sha biyu na jarra gaba ɗayansu mutasilai ne sha biyu sha biyu biyu sau biyar shi ya kai sittin to a ciki kowanne guda nawa ne wanda suke na gaiba yanzu na rafa mutasilai za ka ce ra'aita ra'aitu ra'aina ra'aita ra'aiti ra'aitu ma ra'aitum ra'aitunna ko ra'a ra'at ra'aya ra'au ra'ayina anan kaga wanda suke na gaibai an samu guda biyar ko haka ne an samu guda biyar na mutakallima guda biyu na muhadabai guda biyar na gaibai guda biyar to haka ma a nasba za ka ce iyahu za ka ce a ni wanda ta kai mufassilai a nan ma za a sake samun guda biyar huwa hiya huma hum hunna an an gada ya zama nawa goma in an koma na nasba muttasilai za a samu na ga'ibai guda biyar za a samu mufassilai na nasba guda biyar in an hada sun zama nawa ishirin da kuma an komo na jarra za a samu na gaiba guda biyar shi yasa ai a gaba daya lamiran gaiba 25 ne kamar yadda lamiran muhaɗabi 25 ne amma lamiran mutakallimu su ne guda goma kacal yau guda goma ne kacal a na rafa'a mutasilai muna da biyu a na rafa'a mufasilai muna da biyu a na nasba mutasilai muna da biyu a na nasba mufasilai muna da biyu a na jarra kuma daman biyu ne kawai tunda su sai mutasilai shi ya sa suka zama goma ko to shi ya sa dai shi da ne an ajiye ne imakar gaba ga abin da yake ga'idi wanda akwai da meran ga'idi guda 25 a kodi ba akwai da meran muhaɗaba guda nawa guda 25 auta kallama akwai da meran mutakallimu wanda su gaba ɗaya goma ne zo wakacin ya yi kusurin kala a nan kusurin ya dan zuta tiran nawa goro wata yi fatiha nau'o'in lamiran nan guda uku guda nawa kowanne ya zo akwai lamirin mutakallimu a fatiha akwai lamirin muhaɗaɗe akwai lamirin ga'ide akwai na'am kawai kake cewa ba objective budget suke ce wannan tambaya ya sa sai ka yi bayani akwai lamirin mutakallida muhadadda mutakallimu a fatiha wanne ne ta lamirin ga'ibi ne eh eh wanda yake mutasiri ko amma wanda yake zahiri akwai lamiri na mutakallimu wanda yake zahiri a fili aha na na lamiri ne na mutakallimu wanda yake zahiri ko to na muhadabi kuwa kamar sun fiyawa ko ga iyaka ga iyaka ga an amta guda uku nan din na muhadabi ne na ga'ibi fa him him duk guda biyu din na ga'ibi ne ko guda biyu na guda ɗaya na mutakallimu guda biyu na ba guda uku na muhaɗabi ko guda biyu na ga'ibi lamiran da suka zahirai a fatiha guda tsawo da yake nan guda shida ko guda shida ne amma akwai lamiran da suke mustatirai ko akwai wanda suke musulunci a ciki to alhamdulillah ma zo kansu ne nan gaba ce alhamdulillah sai mun yi sallah